na
Dari da hamsin da takwas. Ina ne? وزاد إمهام أدلي أدلي ودجا ليل فهل من بهيم يجتبي ألني نعم وكم تمثلت أره شعوره وقلت بالله هل للرقب في الظلم نعم زلت أزول بهم وجدا فقلت لهم تحقوا أن تزوء إذ وذي شمم نعم قال سبيل قلت سبري ما يراجعني قال هتمل قلت من يقوى لسدهم توشيهم ببلا تلك الشهود إذا لقوا ديا تفرقنا بنشرهم na شابات أدراف أقوالي فإن أهم أهم إلى كل وارد في صفاتهم أغاير الناس في حبرتي فمذ أراه أفضل آمالي بقربهم Mm.
والله ما دالت ذل قابهم يا أدري وكفى بالله في القسم حشين ألين أهد إبرا ابن آدانيل فهو في أجلي وشرك شد هبلني يا أدري أنت محبوب لدي فلا توار فلا قلب مني وصف الحكم جمع الكلام إذا لم تكن حكمته na
وزاد إبهام أدلي
haka na ibhamun nan na Azri.
zargina ya da su أدلي ya daɗa wannan na ya ya- zargin mai zargi ya daɗa zargi ya daɗa mun zargi ya daɗa mun azli mai zargi na daɗa ibhamun azli Na.
ya daɗa rubuwar zargi na wata ja kuma ya duhunta shi zar- shi shi zargin wanda jalili wata jale dudu dare na yi duhu fahal min bahimin to za akwai wani bahimin mai to bahimin din nan na to akwai yanzu bahimin na dare ne ko ko na zargi ne yayi tafi zai alani warkar da zai warkar da rafi abin da yake cewa ibhami na ka zo da kalma mutum ya zo ya rasa da me ake me ake nufi da ita na shi ne ibhami ke ai wani a can baya na wani mawaki wani ma- madinki ya zo ta da wani mai ido daya na yace kai min dinki riga yace zan dinka maka riga amma dinka maka rigar ba za ka rasa gaba ba ka san gaba ba ka san bayan ta ba yace to ni kuma kai mun sai na ga maka baiti ba za ka san zagin ka ne ko yaban ka ne ba na aka ɗanka riga aka zo aka duba riga mai ido ɗaya duba ya duba ya du- ai, mai duba mai ido ɗaya ɗanka riga ya ya- ya- ya duba ya duba mai- ya du- ya kasa ya kasa gaba ya ka- ya rasa baya sai ce ja'ali min zaidin qaba'u laita ainihi sabau sai daga ya zo wanda riga amma ɗaya idan ya koma ɗayan to zama yanci ido ɗaya ne da shi to wanne ai kaga ba salim ba zan kowane to shi yanzu ba imin ɗin nan na zargi ne ko ko na na na abu nan ne na dare ne na shi ne shi ne ake ba san wani yake ne ba shi ne shi ne ake ce shi ne ake ce ibhami kenan ka kawo kalma a rasa da wa kake yayi tafi alani da yake waka da rabina wa kanta masaltu da yawa na yi misali iz arahu shurahum yayin da suka yi tarihin sanin su wa qultu na billahi ce dan Allah halir raqata ka bar rawa fi- fi Zulami.
zulami shi abin da yake tamfili karin magana na to ya rawa a duhu ai kamar kace kamar kamar yin abu mara amfani kenan ko na to ai kamar wannan karin magana ce to shine yake tamfili kenan ka faɗi baitin ka ko wani zancen ka kawo wani karin magana ce shine kai tamfili na zallal azul bihim mai zargi ya zargi ya darje bihim da su wajidan dan bakin ciki fa qultu lahum sai da faɗa tahkuman zan gatse anta zu izin ka tsaye ba Malam a ce mutum ne kuma inda ya dar- ya darje a cikin abu ya faɗi ka ce a babban mutum amma ka ka ga malam dogo ka ga gajeren mutum dan gwada ka ce babban mutum ai ka tsaye kai masa to shi ne ka aje su izin wa zu shamami ko haka ko mutum na ce wanda ya darje ba ko ka ce su izin ai ta hukumi ne kamar da Allah ce izuk innaka ala aziz lagi ai ka ga wannan izin Allah ka tsaye musu ko kai da ka ce shiga wuta kuma a ce ranka ya dade
qala Allah ya ce istabir kai hakuri qultu na ce sabri hakuri na Ma mai da yaju.
ba zai taba dawo wajena ba qala sai ya ce ka istabir jure qultu sun ce to manya kwali da dihimi wa yake wa yake damar tsare su abin ya shi kuma yake cewa muraja'a shi kuma abu- abin da yake cewa wato muraja'a shine hikayatu tahawurul muraja'a hikayar mura ka ce ya ce ka ce ya ce dike muraja'a to ai ya ce kara istabir ko kaga kara kultu ai shine ka ce ya ce ka ce ya ce to shi ne ita ce muraja'a kenan
tawshihum to shi kuma ki taushihi abin da ya taushihi shi kuma ka faɗi abu wanda duk inda mutum yana da kyakkyawan zauki na to ya san me zaka faɗa kace inna la taba adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana to inda ko bai kala sai kace ala alamina na to inda kana zauki zaka san abin da to shi ne yake jai shi ne da mun ka san da bai shi ne tauhidi kenan ka san ka ka gane da ka faɗa abin da aka faɗa ba ka san me za ka kare da shi na'am to shi ne shi ma gashi ne shi taushihumu tauhidin bimala tilka shu'uri yana kashiya da cikawa canan ka sani idza lafuhu yayin da suka tare shi ɗanyar Ɗanyen.
suka daɗe shi ta'arrafna to ta- ka san mutum to za ka san sai a ce bina shirihimi Bina shirihimi.
da ɗaya da tashi za ka yi tunda ake ɗanyar to ka san bina shirihimi kenan
shabata darafin shi kuma mai gaci shabul arabi shi kuma ka baiti ne yadda ka kare ka tashi Na'am.
ku zama jin hayar bani hazimi wa hazimin hayar bani jaribi Na'am.
wa jaribin hayar bani kaza idan abin da kare ka tashi da shi na'am na'am to shine to shine abin da shine irin wannan da shine ake tashi shabul arabi kenan shi shabata arabi mai aqwali ya fanzace na ya kama da juna fa in ahim idan na nemo da ahim zan nemo ta ne ila kullu wadi zuwa dukkan wadi fi sabati to kaga ahim ahim ka kaje kuma ka tashi da shi na'am ugairun nasa shi kuma da ke tagayyiri na'am mugaira shi kuma idan mutum ya yi abu kai ka zo ka soke shi ko in ya soke shi ka yi kaibe shi ai mai mai mukama ya irin wannan ko Mm.
Sai yana cewa tabban lahu min hadi'in mumali Mm.
asfar zuwa jihadi kalmun abi ai da can je wasa yi kuma yanzu yazo zage shi to shi ne ake shi ai ka ka samu tagayyuri to shi ne ake ja mugaira kenan ugairun nasa ne yake ni ina mugaira da mutane fi hudurraki a cikin sannan na wannan mai rakibin da ake je mai tsaro wanda yake ake tsoron sa to ni kuma na san sa fa musarahu to tunda na gan shi absudu amali sai himma da gurina bi qurbihi saboda kusanci da su kaga ni tunda tunda ake abin da ake domin fara ina son sa na'am ni na canja wa mutane na'am wallahi na rantsa da Allah ma dala tazilu liqa'i bihim
wukiyar tawon gamuwa bai tsawo da bihim da su ya azili ya kai mai zargina ko ka fa billahi.
kuma na rantsa da Allah wannan kan da nake yi. shi kuma nake taziri mutum ya faɗi magana ya rantse ya tabbatar da magana kul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil sai kace innal batil kana to innal batil tabbas haka ne abin shine to ka da karfa magana ka shine taziri kenan farfa billahi fil qasas shi ya isa ka ayar da Allah kuma ai mutum da kamar yi kamar kace wallahi abin da ba gaskiya ne ai ka karo magana da kenan ko ita ce ta jiri hashin ka kausa sa alin
tuliyu ka launa ka tausa sa uhuzun ka tankace ifra ka faranta imna ka hana a'adi ka bayar anil ka bayar ka ka ka ka adi ka bayar adi ka samar hawafi ka cika adi ajin ka samar washi ka ka ka ka daidaita raki ka tausa sa ka shadda daure habba kaso lami.
kai zargi to shi da shi tafibi kenan shi abin da yake tafibi ka zo da lafuza Na'am.
ko masu tsantsawo ko masu matsakaita ko masu gajarta to wannan shi ne ake cewa tafibi kenan to wanda zuwa da wannan lafuza su ne tafibi to shi ne zo da sunan kaga hashin alina wannan su ne matsakaita na'am a cikin tafibi Allah ta akwai wanda suke tsawon wannan ba ya azili ya kai mai zargi na anta mahbubul ladayya kai abu so ne dan gare ni ala tawarabal aqlu minni hankali bai bai bai bai bai- bai bai rufu ba gare ni wastafid kukubi ka fa'idan da hukunci a cikin abin da ke jamu waraba na'am wato mutum ne sai ya faɗa abu idan ka kama shi sai ya samu fita da abin da ya faɗa na'am wani mutum ne ya zo kamar da muka na can baya na'am mawaki ne zo gidan sarki to shi sarki yana da wata mata halisa duk duniya ba abin da ke so yi ta ya zo ya waka ya waka ba ba shi ba sai ya koma sai ce kai laƙalla a shiri a lababiku kama la a durrun ala halisa waka ta ta ta zama aikin banza a kofar gidanku kamar da adan da halisa ya zama aikin banza a wuyan da shi ka gala ta ce ko kawo shi zakar sai ce ah me me me muka yi bai kace yake laƙalla a shiri alhanza ce na'am waka ta ta haske a kofar gidanku kama la a durrun kamar da haske dole ya haske a wuyan halisa ya ce oh kuma da suka ji a suka yi baitin abin nan ila ainahu fa absara baitin da kace idanun su guda biyu ainihin su guda biyu sai kuma ka ya gani shi ne wacce ke rabu lalle ba na na na sai ta yi jinin sai ta yi jinin ga turan da malamai
yawa alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yan wa na kusa da na nesa masu kallo da sauraro daga nan zawiyar a ce shekul kalansawi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara jaddada rahama a gare shi yau muna bakwai ga watan jimada sani 1446 daidai da takwas ga watan goma sha biyu miladiya 2024 a zama na 164 saukar muktasar karo na biyu na? to 163 sauka ta biyu karatun muktasar khalil wanda malam tijjani khalifa sani mai hula ya ja baki shehu ibrahim shehu mai hula ya fassara dalla dalla kamar yadda aka ji musamman yau matsaloli guda biyu abinda ya shafi matsaloli na sulhi inda sulhi in an yi shi yake tabbata a zartar da kuma inda in an yi shi ainihin wata mai cika wata ka'ida ba to bai yi ba sannan ainihin abu na biyu da muka ji matsala ta ashufa ita ma inda take inganta da kuma inda ba ta inganta domin ji shehi ya yi bayani filla-filla dalla-dalla Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi Amin.
ya kala ainihin wato haske a cikin Amin.
wannan ainihin wato lamarin Amin.
sannan bangare na biyu a karatunmu na yau ainihin shi ma zama na ɗari da sittin da uku na karatun balaga a littafin Aqudul Juma na Imam Suyuti Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi shi ma mun ji yadda Malam Tijjani ya ja bakin sai Ibrahim sai Maula ya fassara musamman mun ji abubuwa akalla guda goma waɗanda su ne suke ƙawata zance ko suke ƙara masa armashi da ainihin wato a cikin harkar lugar larabci mun ji abubuwa akalla guda goma mun ji al'ibham mun ji al'amsal wato at-tamthil mun ji at-tahakkum mun ji al-muraja'a mun ji at-tawshih mun ji tashabuhul atraf mun ji al-mughayara mun ji at-tazyil mun ji at-tafwid sannan attawaru waɗannan kowaɗanne ainihin bar mutum ya gane su a cikin balaga to suna ƙara wa abin da yake karantawa ko abin da yake sauraro ainihin wato garɗi da daɗi da zaƙin sauraro in shi ne ke karantawa zai ji daɗi in wani ya tsinci kansa a wani yanayi ma to zai iya ainihin saninsa da wannan ilimin zai iya kubucewa daga wani abu da yake nema ya faɗa na hadari kamar yadda muka a ƙarshen nan saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka shi da alkhairi amin to mai mula Allah ƙara masa alaji wato kusanci da shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan zawiya Allah ya ƙara mata magada da yawa Amin.
na kusa da na nesa dan albarkar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khalifa Allah ya ƙara masa lafiya Amin.
mu kuma da muke ji muna sauraro Allah ya kara mana ganewa da rikewa da kuma yin aiki da abubuwan da ake sauraro don ba a biyo mu a wani zama na gaba insha Allah domin ci gaba da waɗannan karatuka masu albarka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba da salatul fatiha
Alhamdulillah.
Fatiha